Mai sauraro a kan mita 88.5 da laifin mara zamani sunana Abba Isa Muhammad dauke da rahoton yadda wata soyayya ta tashi ƙura can a yankin ɗan shayi da ke ƙaramar hukumar Rimin Gado a nan jihar Kano. Inda a cikin daren litinin ɗin da ta gabata aka yi zargin wasu matasa guda uku sun shiga guda da kakin soja guda kuma da kakin rundunar tsaro ta civil defense yayin da guda daga ciki kuma ake zargin ya ce daga kungiyar kare haƙƙin ɗan adam yake kuma sun je ne domin su shiga tsakanin wani mahaifi da yarsa da suke maganar an kawo musu korafin za a yi mata aure a bata wanda ba shi take so ba wanda kuma daga bisani da al'ummar wannan yanki suka fara tambayar su sai suka gano cewar akwai alamun cewar wani saurayin ita wannan budurwa shine ya aiko su domin dai su taya shi yakin neman soyayyarta kamar yadda mahaifin yarinyar ya bayyana mana a zantawar mu da shi.
To baba ya sunanka?
Haruna Inuwa.
To nan wani gari miki?
Muna ɗan shari.
Wace ƙaramar kuma?
Rimin gado, dokar gamma.
To menene yake faruwa?
Eh abin da ke faruwa su mutane da suka zo mana mu ba san su ba ba su san mu ba. Sun zo akan cewar wani harkoki irin namu na sabga mun ba da yarinya to amma mu sai muka ji daga sama sun zo wai sun zo abokin su yaƙi na cewar shi ma yana son ta to sun zo su yi masa yaƙi kan cewar sun samu labarin wanda muka bata ba ta so saboda haka sun zo su yi sulhu domin shi shi wancan aboki nasu yaƙi To shi abokin nasu take so koya abin yake.
Shi abokinsu a shi abokinsu dama mu ba shi shi wancan da muka ba shi take so. tunda mu ba mu ambata cewar mun yi wani magana da shi ta cewar za mu ba shi yarinya ko kuma sun yi wani wani abu na musamman da shi ne amsa masa yarinya za a ba shi.
Amma da alamu an ce suna soyayya.
Eh da alamun an ce suna soyayya wai. Domin wai zan ce.
Me yasa?
Eh to tunda ni ban gani da ido na ba. Ka gani amma na ji ta karkashin kasar cewa an ce wai yana santa.
shi watakila ba shi da kalamai ko dabarun da zai lallafa hankalin ta so shi sai yayi wannan amfani da su abokan nasa ko kishi suka fi shi ya haka ne su suka fi shi kishin sansa da ita sau nawa suna zuwa shi zuwan sa uku su waɗannan matasa su wannan su biyu zuwan su biyu to kamar a wanne yanayi suka zo na farko eh to ɗaya ya zo a kayan kakin soja biyu kuma sun zo a farar hula to a yanzu ba wanda za mu gani mu shida To da wani lokaci suka zo zuwa da Kamar misalin sha ɗaya na dare sun zo kamar misalin sha ɗaya na dare.
To zuwa na biyu kuma fa?
Zuwa na biyu kuma sun zo bi da kakin soja ɗaya kuma babu. Shi ma sun zo mana kamar misalin sha ɗaya ji na dare.
To da suka zo wanne bayani suka fara yi?
Bayanin da suka yi mana cewa su sun zo ne za su yanzu abin da suke nema kafin su su yi mana magana za su je gidan ainihin wancan saurayi da muka fata. to da suka tashi zuwa sai suka dace ta can suka je suka samu wannan yaro suka samu uban wannan yaro suka tantauna da shi amma ba mu san abin da suka tantauna da shi to sun gaya muku daga ina da ina suke sun zai ce mana daga cikin birni suke kawai abin da suka gaya mana shi kamar shi mai kakin soja ya gaya muku daga barikin ina yake eh to bai gaya mana ba bai gaya mana cewa ga daga barikin da yake ba to sun faɗi wa ya turo su sun faɗi wanda ya turo su wanda ya turo su mun tambaye su mun ce su zo da shi sun ce ba ba baya Kano yana Gombe. To Gomben muka yi musu tambaya to cewa a Gomben kun san gidansu suka ce ba su sani ba.
To bayan kakin soja da kashe guda ya zo da shi sai wani irin kaki kuma.
Sai kaki irin na wannan civil defense.
Da kuma suwa.
Da kuma wani tsaye mai fara hula ƙungiyar hukumar rai kenan. To suka zo su su uku.
To bayan nan ba wani abu da suka zo da shi?
Sun zo da bindiga. Akwai bindiga. Mun same su da bindiga mun same su da wuka da kuma wayoyinsu.
To dama ana zuwa sulhu da bindiga da wuka?
A to kuma su a manufarsu suna ganin mu 'yan ƙauye ne ma gani ma tsorata da abin da za su zo mana da shi.
Me kuka yi da kuka ga bindigar?
To razana muka yi da mu da iyalanmu kawai. Mun razana hankalinmu ya tashi tunda mun bacci da yiwu ba.
To sun faɗi dalilin zuwan nasu ko makasudi?
To dalilin zuwan su ne mu ai ba su gaya mana dalilin zuwan su ba. Tunda mu ba mu san dalilin zuwan nasu ba kawai ganin su muka yi daga sama.
Wata majiyar ta ce kamar haƙƙin yakka suka zo su nema a gurinka.
Eh to ai da suka zo ne neman haƙƙin to ai ba su- ba mu tantauna da su akan wannan ba ba mu tauna akan wannan ba wataƙila ko sun fi gajin tausayinta A'a, to kowa za su ji sosanta ai ba kamar ni da na haifa ba kowa za su ji sosanta ba kamar ni ba to yanzu ji kuka kamar a ranku ba ku yarda da su ba ko eh to gaskiya ba mu yarda da su ba tunda mu mutanen nan mu ba mu taɓa ganin su ba mu kuma ba wani abu muka yi da su na cewar a'a dama can mun riga mun san su ko da ba su sa wannan kaya ba dama mun riga mun san su da kuka ji shakku a ranku ko kuna zargin su wanda mataki kuka fara ɗauka to matakin da muka ɗauka a kai na cewar kawai mu mai kokari mu kirawo mai unguwa mu sada su da su saboda mu ba wani mu da dai mun bai yara ne to za su ce za su nemi rigima da su to ban bari sun nemi rigima da su ba sai muka nemo mai unguwa muka haɗa su da shi kuma da Allah ya muku ko zagi ba wanda ya zage su sun yi harbi ko barazana ba su yi harbi ba ba su yi barazana komai da ita ba to me kuke zargin ya kawo su To, abin da muke zargi mu dai kawai abin da muke zargin cewa wannan mutane kawai zuwa suka yi su nemi wani abu gurin mu ta kafi da yaji. Tunda sun riga sun ɗauke mu muna ƙauye muna ƙauye ne to kaji.
sun nuna muku shaida aiki ta Ba wata shaida aiki da suka nuna masa na tasu amma dai sun je ce su ma'aikata ne.
to kun nema hakan Mun nemi su nuna mana shaida suka ce babu to kaji.
to yanzu to suna ina To suna can suna rimu gabe.
gurin suwa A hannun 'yan sanda.
to yanzu kowanne mataki kuke so a ɗauka ko kuma me kuke bukata to yanzu abin da muke bukatar da duk abin da za a yi musu yan sanda tun da hannun suna hannun yan sanda su ma'aikata su suka san yadda za su dauka shi ma wani ganau ya yi mana ƙarin haske game da yadda al'amarin ya faru a cikin daren litinin din da misalin karfe sha ɗaya da dare ya suna da gari sunana murtala abdulkadir karamar hukumar rimin gado a cikin mazaɓar rufin yashi amma cikin garin dan shayi to menene ya faru to abu dai ya faru haka bakatatan wanda mu ba mu san shi ba ba mu san ana yi ba a matsayin mu mu na mutanen ƙauye haka kawai mutane ba mu san magana ba sun yunkuro sun zo sun zo akan maganar yarinyar da aka bayar ba su za a ba ba sun zo mana da cikin dare da kaki da inifan sun kuma sun je sun dawo maimakon iyayenmu sun ce su zo da rana su zo a gayan su mu gan su a yi magana ba su tashi zuwa ba sai wajen misalin karfe goma sha ɗaya na dare mun kwanta muka fito muna fitowa muka gan su har da bindiga da wukake da ma irin wannan abar ta ɗaukar magana ta irin ta 'yan sanda sun zo kuma ba nan suka zo ba suka fara wucewa gidan yaron gida gida suka rinka bin yaron suna neman sa mu a zargin da muke watakila ma da sun same shi kawai kashe shi za su yi su abin nan mu muna zargin su haya kila nema wataƙila baka ganin ko kunya ce ta sa suka zo da daddare kunya wace iri kawai rashin gaskiya ne rashin gaskiya ne kawo su kuma daga ƙarshe mu da muka zo muka fare musu tambaya kai waye yace shi CD defend ne kai fa yace dan bijilin defend ne kai fa yace shi soja ne daga Kaduna yake aiki shine muke tambayar sa Kaduna wani barak sai yace a NDL yake sai muka ce to shikenan sai akwai dan uwana wanda shi dan can ne yake tambayar sa sai ce yanzu farko muna son mu ga ID card din shi dan CB Dipen ya nuna ID card kamar na bangaren aikin su. shi kuma yace wai shi dai da ID card sai dai a turo mata waya muka ce malam ba mu yarda da kai ba to dama jami'in tsaro zai iya ɗaukar bindiga da yunifom ba a yi duka to ni ma mun gaya musu mun ce wayewa yanzu ta zo ko fulani ka gani a cikin uban daji ai an sun fi lokaci ya zo na wayewa da ba za a ji a yi musu haka ba bare ku zo gidan mutane kowa da ka gani anan yana da abin yi kowa yana fita ya je ya zo ya dawo gida wai da kuka fara tambayar su me suka ba ku amsa amsar da suka bayar kawai su suna son dai za su razana dan a razana sun ga mutanen kauye ne za su razana a ɗau yarinya ta kan dole a basu bukatar su ta biya a lokacin za su tafi da ita ko kuwa shi wancan zai ba mu san ba mu san nufinsu ba amma dai daga ƙarshe muka gama ba mu yadda da su ba yara suna hankoran dukan su muka yadda za mu yi mu kare muka kira mai unguwa muka kira dagacin mu muka sanar da shi muka tafi da su can daga can aka dora su a mota aka tafi rimin gada daga zuwa jikin ɗan sanda ne musu bayani sai ya ce shi ɗayan ya ce shi asali ma ɗan wanki da guga ne shi ɗan cb da can ɗin ɗayan kuma ya ce shi ba soja ba ne kayan ilifantin na babansa ne ya ɗauka ya sa to bindiga kuma ba.
bindiga ɗayan kuma yace shi ɗan ɗan wannan CD defense ɗin shi kuma yace aiki ya je gurin aikin nasu da suka dawo ba a sanya abun nan ba shi wannan sojan yace wai ya zo su yi aiki suka to yanzu shi ya to ne su abokan aikin nasa ba su san ya to ba ma wace irin bindiga ce bindiga ce ga ta nan ni ba zan iya gane kowace iri ba ce tun da dai bindiga ce dare ne kuma suna ta Karama barazana da ce.
ita karama ce karama ce komai da komai noman har da harsasai ma a cikin kwa irin ledar din nan irin wanda ake zubawa wai ba za ku yi la'akari da soyayya ta wuce haka ba da za ta iya a samun soyayya ai soyayya ba dare ɗaya ake kulla ta ba sai an daɗe ana faman yi sannan za a abin nan in soyayya ce wannan yaran shi ne suka shafi wajen shekara hudu ko biyar suna yi da ita lokaci ɗaya suka zo za su yi amfani da damar su ko kawai yan iska ne ko yan daba ne aka yi hayar su ko su ɗauran yaron ko kuma su firgita mutane don bukatar su tafiya yanzu wanda mataki kuke so a ɗauka to mu matakin da zamu ɗauka tunda mun danka mai unguwa kuma mun danka wa dagaci shi kuma ya ba yan sanda yan sanda sun je sun musu tambayoyi daga ƙarshe duk abin da ake hutukumar su da su ba su da hujja ko ɗaya ba ma'aikata ba ne ba kuma turo su sun ce shi saurayin ma sun ce wallahi ba su san shi ba wai wani abokinsa ne turo su ga yanan dai suna ta roƙon yanzu afuwa.
ina ah, ita budurwar tana ina to ita ina jin ta ta ta fita ta tafi unguwa ba ta nan mun kuma zanta da mai unguwar yankin wanda ya mana ƙarin haske game da yadda labarin ya zo gare su da kuma matakin da suka ɗauka.
to za mu so mu ji suna da matsayi daga suna na ya ɗashi ɗan shi a yango arewa biyu ga lokal gamma ga wannan al'amari ya zo gare ku wanda mataki kuka ɗauka ya gaba yin muwa mun tura wajen na gaba da mu na a sami masalaha a yi abin cikin ba an kai ba tare da zubla jini ba na abin ya kai ya kawo gaba an samu ma'aikata zubla jini kuma a rasa rayuka to amma Allah taimaka abin ya zo cikin masalaha mun nan kasu wajen na gaba da mu kuma ana nan ana bincike akan inda gano lamarin abin ta yaya al'amarin ya zo gare ku kuna ne ina kwanta ana ina ba har bacci wajen goma sha ɗaya saura ba ka kashi ake magana cewa da abin da ke faruwa wasu da ɗaya akwai kakin soja ɗaya akwai kaki na bilintin da bindiga da wata wuka ko kuma aka tambaye su da zo na tambaye su me a kira kuke suka gaya mace su ga matsayin su ya tambaye su na aika ɗin ku na aiki to ɗaya ya ɗauko aika ɗin su na bilintin na gani ɗaya ko shi wannan mai sa shi soja ne bai aiki sa ba ko ya kai ba wani cikakken adres ɗinsa to sun faɗi me ya kawo su ya san abu ne kawo su sai sun zo a koyo wata yarinya da za a mata auren tilar wanda aka bata ba ta son sa shi ne ko su kuma abokin abokinsa ya ga musu ga halin ka ciki ba shi ne suka zo wasu zauna da iyayen yarinya da shi yaron a tattauna akan a ga an yi abun nan cikin maslaha ba an bata da ba ta so ba wai misali da mai unguwa ya kakakin soja da bindiga ya iji a ba daɗi gaskiya sai dai mutum ga irin wani abun ya zo gari ƙauye a ce an zo a ce an zo ƙauye da abun nan ba gaskiya mun ji ba daɗi wallahi a iya cewa mai unguwa ya kamo soja kenan a ƙwarai ma kuwa mun kama babban soja ma kuwa har da abin nan wanda aka yana fatan ubangiji Allah ta wannan abu Allah kawo ƙarshen wannan matsala Allah kawo yi wannan matsala albarka annabi to amma sojan na gaske ne ko na bogi a ba na gaskiya ne gaskiya wani alamu ne suka nuna haka abu a yanzu an tambaye su ma su ba da amsa ba sun ko ko faɗi cewa yi sun yi kuskure su ba su bane su ba su da komai don haka an bincike su ana ci aiki ba su babu abin nan ba kuma sun yana cewa su ba su da bane ko kabila ta kawo su ko da haka a yi suna neman ahuwa akan abu to me zaka cewa mutanen da suka fara sanar da ku ina musu godiya da Allah ya taimaka suka danka abin hannunmu kuma aka samu abin cikin maslaha saka muna godiya ubangiji Allah ka kiyaye faruwar irin wannan a zuwa gaba wai idan mutane suka ga abin da ba su yarda da shi ba musamman a karkara irin wannan me ya kamata su yi mata sun sanar da mu mu kuma sanar da na gaba da mu lagaci shi ma lagaci sanar da hakimi shine shine doka da yake ta wadda ƙasa ta ta ba dama mataki ɗaya na biyu shine wannan To sai dai kokarin mu na ji daga bakin su waɗannan matasa da ake zargi hakan mu bai cimma ruwa ba domin kuwa tuni aka auna su ga jami'an 'yan sanda domin ɗaukan matakin da ya kamata. Haka zalika mun yi kokarin jin ta bakin saurayin da aka ba budurwar da ma wanda ake zargin ya turo a wannan al'amari sai dai dukkanin su bamu samu ji daga bakin nasu ba. Wataƙila sai a nan gaba idan hali ya yi. SC Abdullahi Haruna Kiyawa shine kakakin rundunar 'yan sandan jihar Kano mun kuma tuntuɓe shi ta wayar hannu tun a jiya har zuwa wannan lokaci kuma ba mai katari ya ba mu amsa game da wannan al'amari ba kasancewar ana zargin kamar ana yunkurin sakin waɗannan matasa karibu ya lawan kabara shine shugaban kungiyar global community for human rights network wato kungiyar kare haƙƙin ɗan adam ya kuma bayyana mana matakin da za su ɗauka game da wato wancan guda daga ciki da ya ce shi jami'in kungiyar kare haƙƙin ɗan adam ne da ma kuma al'amarin baki ɗaya za kuma mu kawo muku tattaunawar da muka yi da shi a nan gaba sunana abba isa muhammad akan mita 88.5 da laifin da zamani za kuma mu ci gaba da bibiyar wannan al'amari domin dai tabbatar da gaskiyar yadda al'amarin yake sai kun sake ji na a nan gaba